يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa yaɗa fuskokinmu a wannan safiya ta talata a yau muna goma sha hudu ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da sha hudu ga watan ɗaya shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na biyar a cikin wannan littafi na alaƙidatul wasiɗiya wallafin babban malami shekul islam abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalami ibn abdullah ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki mishi rahama a wannan majalisi mai albarka masjidu talha tabni ubaidillah radiyallahu ta'ala anhu da ke nan unguwar buhari kwatas a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya malam yana mana bayani akan wato wasu daga cikin siffofin ubangiji kamar yadda malam ya faɗa cewa daga cikin siffofin da Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta kansa da su wanda ya zama wajibi akan dukkanin mutum dukkanin musulmi ya yi imani da su akwai abin da Allah ya siffanta kanshi da shi a cikin suratul ikhlas qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da kuma abin da Allah ya siffanta kansa da shi a mafi girman ayan alqur'ani ita ce ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم to zamu tashi insha Allah ta'ala inda malam yake cewa wa qauluhu da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake siffanta kansa inda yake cewa huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim wayannan ayoyi da zamu ji a yau insha Allah ta'ala za su yi mana bayani ne akan siffantuwan Allah da siffa ta ilimi Allah yana da siffa ta ilimi babu wani abun da ya buya ga sanin Allah babu wani abu wanda Allah maɗaukakin sarki bai san shi ba babu wani abu da ya faru ko zai faru ko mai faruwa wanda Allah maɗaukakin sarki bai san shi ba Allah masani ne ga dukkan komai babu wani abun da ya buya wanda ya sanya ɓuyarsa ya sa Allah maɗaukakin sarki bai san da shi ba Allah iliminsa ya kewaye komai ya kuma kewaye komai da iliminsa subhanahu wa ta'ala saboda haka malam ya ce da faɗin Allah ta'ala da ya ce huwal awwalu Allah shi ne na farko wal akhiru Allah shi ne na ƙarshe wazahiru Allah shine bayyananne wal batinu Allah shine boyayye wa huwa bi kulli shay'in alim Allah kuma masani ne ga dukkan komai waɗannan sunaye na Allah da suka zo a wannan aya sunaye guda biyar na farko al-awwal na biyu al-akhir na uku al-zahir na hudu al-batin na biyar kuma alim al'alim Allah masani ne shi kalman wato lafazin suna huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa'annan sunaye guda hudu duka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fassara su a cikin hadisi hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani na wata addu'a wanda dukkanin wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarabe shi da nauyi na bashi idan ya rike wannan addu'ar ya yi ta da ikhlasi annabi ya tabbatar da cewa bi iznillah Allah zai taimake shi ya sauke wannan bashin ko da kuwa bashin ya kai girman dutsen uhudu shine yace a mutum ya ce Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shay'in faliqal habbi wan nawa منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر كاغا أتكلم wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayanin waɗannan sunayen Allah guda hudu al-awwalu al-akhiru az-zahiru al-batin inda yake cewa antal awwal Allah kai ne na farko kai ne na farko falaisa qablaka shay babu wani abu gabaninka kaga shine fassarar su al-awwal kenan ma'ana shine wanda babu wani abin da ya gabace shi Allah ya sa muna fahimta Allah kai ne na farko allazi laysa qablahu shay'un babu wani abu wanda ya gabace ka babu wani abu wanda yake kafin kai babu shi shine allazi antal awwalu fa laysa qablaka shay' saboda haka babu wani abu wanda ya gabaci ubangiji subhanahu wata'ala Allah shine na farko shine al-akhiru sai ce wal antal awwal falaysa qablaka shay wa antal akhiru falaysa ba'daka shay Allah kai ne na ƙarshe wanda kuma babu wani abu bayanka ba wani abu wanda zai wanzu bayan babu kai babu wani abu wanda ya zo kafin ka babu wani abu kuma wanda zai ga bayanka Allahu akbar al-awwalu alladhi laysa qablahu shay wal akhiru alladhi laysa ba'dahu shay Allah shi ne na farkon da bayi da farko shi ma farko yayi farko ya samu Allah shi ne karshen da bayi da karshe karshe ba zai yi karshe bar Allah saboda haka Allah shi ne wanda bashi da farko wanda bashi da karshe والظاهر الظاهر daga kalman az-zuhur az-zuhur shine al-ulu shine daukaka kenan shine inda Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala din kullihi kaga liyuzhirahu ayli ayli aliyahu saboda ya daukaka shi saboda ya daukaka shi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wazahiru wa anta zahiru falaysa fawqaka shay Allah kai ne az-zahir madaukaki madaukakin da babu wani abu a saman ka babu wani wanda yake sama da kai duk wani wanda ba kai ba to yana kasan kai ne a sama Allahu akbar wal batin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara shi da allazi laysa dunahu shay'un shine wato babu wani abu wanda ya buye gare shi komai a bayyane yake a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan na nuna kenan Allah ya kewaye komai da iliminsa babu wani abu wanda Allah bai san shi sani na kwakwaffa babu shi yasa zai ce wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komai komai Allah ya san shi komai Allah ya san komai akan shi wa huwa bi kulli shay'in alim saboda haka a waɗannan sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma suna bayani game da manya-manyan siffofin Allah sannan kuma da wato ilimin Allah da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye komai da iliminsa ya san yaushe komai ya faru ya san a ina komai ya faru ya san yanayi da siffan da duk abin da ya wakana Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da komai babu wani abu wanda yake buya game da Ubangiji siffa ta ilimi siffa ce ta Allah Allah mai ilimi ne shi shi yasa yake yawan siffanta kansa da wannan siffa ta ilimi a ce wa huwa bi kulli shay'in alim wa huwa al-alimul hakim alimul ghaibi wa shahadati ya kira kanshi da allamul ghuyub kaga duka yana ƙara ƙarfafa cewa shi Allah din masani ne ga dukkan komai Allah ya san abin da yake boye ya san abin da yake fili alimul ghaibi wa shahada komai Allah ya san shi sani na kwakwaf Allah yana da ilimi na gaibu da babu wanda yake da wannan ilimin in ba Allah ba wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah yana wato mabuɗan gaibu suna hannun Allah babu wanda ya san mabuɗan gaibun nan in ba Allah ba wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da ke kan tudu Allah ya san abin da ke cikin teku wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha Allah ya ce babu wani ganye da zai faɗo daga bishiya face Allah ya san lokacin da ganyen ya faɗo wala habbatin fi zulumatil ard babu wata ƙwaya da za a shuka a cikin duhun ƙasa ta tsiro wala habbatin fi zulumatil ardi wala raqabin babu wani ɗanyen abu wala yabisin babu wani busasshen abu illa fi kitabin mubin face Allah ya san shi kuma yana rubuce a cikin littafi Allah yana sane da shi kuma yana rubuce a cikin littafi Allah shi ke da mabuɗan gaibu shi ne kaɗai ya san mabuɗan gaibu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana mabudan gaibu da lafizan da suka zo a cikin ayan suratul luqman inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Allah ta'ala ya ce inna allaha indahu ilmu sa'a shi Allah a wajensa ne ilimin tashin alkiyama yake yaushe za a tashi alkiyama Allah ya sani babu wanda ya sani da zai tashi kiyama in ba Allah ba yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu faqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul inna ma ilmuha inda Allah walakin akthara an-nasi la yu'minun shi Allah shine yake da ilimin yin shi zai tashi kiyama inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghayth Allah shi ne yake saukar da ruwan sama shi ya san yaushe za a yi ruwa sannan iya adadin ruwan da zai sauka Allah shi kaɗai ya san wannan duk wani wanda kaga ya yi kilgado kuma ya dace da daidai to Allah ne ya ga dama ya lakata masa kaɗan cikin ilimin shi wa ya'lamu ma fil arham Allah shine ya san abin da ke cikin mahaifa abin da ke cikin mace mai ciki babu wanda ya sani in ba Allah ba wani zai iya cewa to ai akan yi sikanin a gano namiji za a haifa ko mace wannan duka na daga cikin kudura da ikon Allah ya san marma likitoci wani abu cikin iliminsa amma tambaya shine likita ka gano cewa namiji za a haifa ko mace yanzu tambaya ita ce zai rayu ko ba zai rayu ba ka dai gano namiji ne a cikin ko mace to ka gano namiji ne zai rayu ko ba zai rayu ba rayuwarsa za ta yi tsawo ko ba za ta yi tsawo ba mai kuɗi da shi ko talaka ɗan siyasa ne shi ko ɗan kasuwa malami ne shi ko kuma yaya liman ne shi ko ladan ɗan agaji ne shi ko wane ne wane ne shi faɗa mana ya rayuwarsa za ta kasance ina zai yi firamare ina zai yi sakandare a ina zai yi jami'a a ina zai yi islamiyya zai yi haddan ƙur'ani zai yi kaza faɗa mana yadda rayuwarsa yaushe ne exact ran da za a haife shi ma da time ɗin bai sai faɗa maka ba galibi sai dai aikin da a ce wacce ta shiga watan haihuwarta yanzu dai an zuba ma kudiran Allah iko an zuba ma kudiran Allah ido ana jiran a ga yaushe za ta haihu amma dai ba wanda zai ce za ta haihu ranar kaza ga watan kaza karfe kaza ba wanda ya isa yunazzil ghaifa wa ya'lam ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada babu wani rai da ya san me zai yi gobe babu yanzu me za ka yi in rana ta fito baka isa ka faɗa ba za ma ka kai ranar ta fito wallahu alam baka sani ba ballantana gobe kai dai kawai ka tsara shi yasa Allah ya karantar da mu duk abin da ka tsara cewa za ka yi shi an jima ko gobe to ka kara da me insha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah wa ma tadri nafsun bi ayi ardin ta mutu sannan kuma babu wanda ya san a ina zai mutu ba wanda ya san inda zai mutu mutuwa dai ka san dole ne ba wannan babu makawa dole dole za ka mutu hatta ziyara da in ka kai makabarta aka ce ka yi addu'a assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wal muslimin wa inna insha Allahu bikum lahiqun cewa da aka yi ka ce mu ma insha Allahu muna hanya ba wai dan ana taraddudin zaka tawo ko ba zaka tawo bane a'a ta'abbudan lillahi ne saboda bauta ne ma Allah duk abin da bai faru ba in zai faru a ce insha Allah wannan ibada ce eh amma kana hanya kan wannan ko ka ce insha Allah ko ka ce ko karka ce insha Allah kai ma ka san kana hanya amma dai babu wanda ya san yaushe zai mutu amma dai mutuwar dai babu makawa amma yaushe zaka mutu a ina zaka mutu wannan babu wanda ya sani in ba Allah ba to wannan mabudan gaibu ne haka shi Allah shine yake sanar da komai alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard Allah shine wanda yake sanar da duk abin da yake faruwa a sama da ƙasa duka Allah ya sani Allah ya san komai har abin da ka boye a zuciya duka ya sani abdullahi dan abbasin allah ya kare da a gare shi ya ce mushrikan makka sun kasance suna zagin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai mala'ika jibril yana kawo masa wahayin abin da suka faɗa to sai wasu daga cikinsu suka ce ma wasu asirru qaulakum li alla yasma ilahu muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce abin da za a yanzu shine in za ku zagi muhammadu ku ɓoye ku yi maganin ƙasa-ƙasa saboda kar Allah Muhammadu ya ji ballantana ya faɗa masa. Tun da kun bayyana zagin, Allahnsa yana ji har a turo saƙo, to yanzu in za ku zage shi, ku yi asirrance saboda kar Allah ya ji. Sai Allah ya saukar da aya ya ce wa asirru ƙaulakun a wuji harubi. Allah ya ce in kun ga dama ku bayyana magananku in kun ga dama ku ɓoye ta, ba ma wadda kuka ɓoye ba, a'a innahu alimun bi zati sudur wanda kuka boye a zuciya ma Allah ya sani ba ma maganan da kai kasa kasa ba na zuciya ma wanda bata fito ba Allah ya sani balantana wacce ta fito saboda haka Allah madaukakin sarki ya kewaye a komai da iliminsa babu wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala bai sani ba shine yace a huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim malin yace wa qawluhu subhanahu da fadin Allah madaukakin sarki da yace wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdihi Allah ta'ala yace wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamutu Allah yace ka dogara da wannan rayayyen wanda baya mutuwa shine Allah madaukakin sarki ka miƙa al'amuranka zuwa ga Allah Allah baya mutuwa duk wani wanda ba Allah ba kuma yana mutuwa duk wani wanda ba Allah ba yana mutuwa ɗan adam yana mutuwa amma shi Allah madaukakin sarki baya mutuwa babu wani dan adam ko aljani face an samu lokacin da baya nan kuma za a samu lokacin da baya nan kaga duk wanda ya dogara ya jingina da wani abu wanda ba Allah ba sawa'un cikin ɗan yan adam ne ko aljannu kaga ya halaka ya halakar kenan ya halakar da kansa amma Allah maɗaukakin sarki shine wanda in ka dogara gare shi ba za ka taɓa taɓewa ba ba kuma za ka taɓa shiga cikin damuwa ba kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yawan addu'a yana cewa Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani anta al-hayyu alladhi la tamutu wal jinnu wal insu yamutuna Allah madau annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa Allah na miƙa wuyata zuwa gare ka na dogara gare ka na yi imani da kai na dawo zuwa gare ka ina neman tsarinka da izzarka ina neman ka tsare ni karka batar da ni ya ubangiji babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai ya Allah kai ne wurareye wanda baka mutuwa amma mutum da aljani suna mutuwa mutum da aljan suna mutuwa amma Allah madaukakin sarki shi baya mutuwa amma mutum da aljan suna mutuwa saboda haka shi Allah subhanahu wata'ala shine alhayyul ladzi la yamut yasa yace wa tawakkal alal hayyul ladzi la yamut Allah yace ka dogara da wannan rayayyin wanda baya mutuwa ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala shine rayayye wanda baya mutuwa domin a duk wanda ya dogara da wani wanda ba Allah ba ya rike wani wanda ba Allah ba to shi ko yayi asara ƙarshen taɓewa ta ƙare gare shi don duk wanda ka jingina gare shi ka dogara gare shi daga ran da aka ce baya nan shi ke na amfanin shi ya ƙare shi ke na amfanin shi ya ƙare ba mu ga annabi ibrahima ba alaihi salatu wassalam lokacin da zuciyarsa ta raya masa gumaka fa ba su suka halicce shi ba ya kamata ya yi fafutuka ya gano wane ne Allah da ya halice shi yana fitowa Allah ya ce falan ma janna alaihi lailu ra'a ba. yana fitowa daidai yayi sai ga tauraro yana daga idan sai ga tauraro yace ka haza rabbi yace to ga ubangiji na nan amma dai goma kakan ba su suka halice ni ba wanda ya halice ni gashi nan falan ma afala qala la uhibbul afilin gari na wayewa sai ga ba tauraro tauraro ya bace yace a ina ba zan taba rike Allah ne bacewa ba yanzu in wani abu ya same ni lokacin da baya nan wa zai kare ni kaga ashe sai gane tauraro bai cancanci ya zama Allah ba saboda me saboda yana bacewa saboda yana bacewa saboda haka Allah ya ce wa tawakkal alal hayy alladhi la yamutu Allah ya ce ka dogara ga wannan rayayyen wanda baya mutuwa saboda rayuwarsa cikakkiyar rayuwa ce shi yasa ya ce wa tawakkal alal azizir rahim ka dogara ga Allah wanda yake mabuwayi ne shi kuma mai jin kai sannan Allah yana cewa wallazi ne da'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun Allah yana cewa waɗanda suke kira koma bayan Allah nan ba sa iya halittar komai hasali ma su halittar su aka yi bal ma su ɗin matattu ne su ba rayayyu ba ne sun mutu suna cin kabari kuma ma ba san yaushe za a tashe su ba ba san yaushe za a tashe su ba malam ya ce wa ƙauluhu da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa huwal alimul hakim Allah shine masani Allah shine mai hikima duk abin da kaga ya faru da ilimin Allah da sanin Allah sannan kuma akwai hikima a ciki babu wani abin da zai faru face Allah yana sane da wannan abun kuma akwai hikima a ciki duk hukuncin da Allah ya yanke imma hukunci kauni ko hukunci shar'i duka akwai hikima a ciki hukunci kauni shine abin da Allah ya kaddara faruwarsa a duniya halittar sama da ƙasa hukunci ne kauni akwai hikima a ciki sarrafa rayuwar bayi wani ya yi kuɗi wani ya talauce wani ya yi lafiya wani ya rashin lafiya wani ya yi farin ciki wani ya bakin ciki wani ya yi dariya wani ya yi kuka wannan duka hukunci ne kauni kuma akwai hikima a ciki hukunci shari'i shine hukunce-hukuncen Allah na shari'a a yi sallah a yi azumi a yi zakka a yi hajji a yi gaskiya a yi amana a yi sunna a yi tauhidi wannan duka akwai hikima a ciki da ilimi da hikima Allah subhanahu wa ta'ala ya zantar da da wannan hukuncin zalikum hukumullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim Allah ta'ala ya ce wannan hukuncin Allah ne zai hukunci tsakaninku kuma Allah masani ne Allah ne hikima ne saboda haka Allah maɗaukacin sarki yana da hikima shi yasa ya ce alaisallahu bi ahkamil hakimi yanzu Allah ba shi ne mafi hikima masu hikima ba akwai wani wanda ya kai Allah hikima in har kana ganin cewa wanda ya cancanci girma da ɗaukaka ba zai yi wani abu babu wata manufa ba to bai kamata kuma ka siffanta mu Allah cewa zai wani abu babu manufa ba yasa kafirai na daga cikin abin da Allah zai faɗa musu ran tashin kiyama afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un Allah zai ce da su shin tsammanin ku shine haka kawai muka halicce ku kara zube ba wata manufa kuma kuna tsammanin kamar ba za ku dawo zuwa gare mu ba la fata'ala Allahul malikul haq Allah mai mulkin gaskiya ya daukaka da a ce yayi wani abu wai babu hikima a ciki Allah ya fi karfin haka Daka duk abin da Allah ya yi akwai hikima a ciki halittar mu ba haka kawai Allah ya halicce mu ba a ya hasabul insanu an yi turaka suda Allah ya ce yanzu mutum yana tsammanin haka kawai za a bar shi kawai haka kawai haka kawai aka Allah ya halice shi ba wata manufa ba wata hikima a cikin halittar ai ba zai yi ba saboda haka Allah ya halice mu ne bisa wata hikima bisa wata manufa akwai dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya halice mu daga duk abin da kaga ya faru duk abin da kaga ya faru ko da kuwa azaba ce Allah ya saukar ma mutane akwai hikima a cikinta shi yasa Allah ya ce zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah ta'ala ya ce barna ta bayyana akan tudu barna ta bayyana a cikin teku dalili shine saboda abin da hannuwan mutane suka aikata domin ya ɗanɗana musu wani abu wani sashe wani ɓangare na abin da suka aikata don su dawo zuwa ga Allah saboda haka akwai hikima a ciki yanzu idan muka kalli abin da Allah ya saukar ma wani sashe na ƙasar amurka los angeles da california muga abin da ya faru da su a satin nan 24 hours ko sama da haka wuta tana cin garin gaba daya kusan 70% na garin ya kone duk an yi abin da za a yi an turo jirgi da ruwa da chemicals daga sama yana ta zubowa amma kama ana ƙara hura wutar kamar ana ƙara hura wutar wannan lita'alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir don ku gane cewa Allah yi wato mai iko ne bisa dukkan komai sonan Los Angeles din su ne suke makansu take da cewa su godless nation ne su wato garin da ba Allah su ne jihar da babu Allah kenan to kaga yanzu sun gane ashe a ko'ina mutum yake Allah yana nan kuma ko'ina Allah ya ga dama zai iya saukar masa da azaba to kaga shi yasa a abinda kullum mutanenmu ya kamata su dinga fahimta galibi yanzu idan an karanta ma mutane cewa sabon Allah shi ke jefa al'umma cikin bala'i sai mutane su gaya maka cewa to ai a america ana kafurci a china ana kafurci a london ana kafurci amma suna cikin daula yanzu kalli azabar da allah ya saukar musu yanzu in so kake allah ya maka irin mu'amalansu kai ma fa kana burin kasar ka ta kama da gobara kenan yanzu akwai wanda zai fatar haka babu wanda zai fatar haka ashe duk yadda ka yi za ka gane kai naka da Allah ya saukar maka mai sauƙi ne alal aƙalli dai ka fita kasuwa ka yi fafutuka ka nemo wanda za a ciyo da gobe da ƙyar ya fi sauƙi akan wuta ta cinye ka ya fi maka sauƙi akan gobara ta cinye ka illa iyaka kawai in musulmi ne mai imani gobara ta cinye shi ya samu shahada amma dai aka baka zaɓi dai kai ba za ka zaɓa wuta ta cinye ka ba ba za ka zaɓa kan ba saboda haka wannan Allah ya nuna maka duk abin da ya aikata wallahi akwai hikima a ciki shi ya kamata mu gane fa wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah ya kamata mu dawo mu koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala saboda haka Allah shine al-alimul hakim sannan kuma shine al-hakim shine al-alimul khabir al'alimul khabir wannan suna na al'alimul khabir al'alim mun ji bayani a kan shi shi ne cewa Allah masani ne ga dukkan komai al-khabiru shi ne al'alimu bi bawaɓinin umur Allah ya san duka al'amuran da suka ɓuya da al'amuran da suka ɓuya a cikin ɓoyayyun al'amuran ma gaba ɗaya Allah yana sanar da su Allah ya sani sannan kuma zai ba mu kowa labarin abin da ya aikata a ranar tashin alkiyama shine a al'alimul khabir to shi yasa Allah yake cewa shi Allah ya alamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha Allah ya sani ya alamu ma yaliju fil ardi Allah ya san duk abin da ya shiga cikin ƙasa na ruwa ko shuka da aka yi ya shiga cikin ƙasa Allah ya sani wa ma yakhruju minha abinda ya fito daga cikin ƙasa tsoron da zai fito daga ƙasa Allah ya sani wa ma yanzilu minas sama duk abin da ya sauko daga sama na ruwa da arziki da komai Allah ya sani wa ma ya'ruju fiha duk abin da ya haura zuwa sama Allah yana sani da shi Allah ya sani babu wani abin da Allah subhanahu wata'ala bai sani ba to wannan wayannan ayoyin duka suna bayani akan yadda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta da siffa ta ta ilimi to saboda haka akwai sauran ayoyi da malam ya kawo amma za mu tsaya akan waɗannan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kan ita wannan aya ya alam ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha musake maimaita ta Allah ya sa mu dace abinda muka faɗi dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين